biyoyi yanzu nan za a yi abu a nan yanzu nan minti biyar ina maka ko madina yanzu nan za a yi ba nan yanzu minti biyar yana america ko china minti biyar kawai wanda da sai a yi tafiya shekara kafin a je a sanar kun ga da kamar ganin wata in an ga wata a nan kano sarki ya tabbatar an ga wata aka buga bindiga sai a tashi wani mutum akan doki sai ya tafi tambarawa sai ba hanyar zariya kenan sai a tashi wani sai ba hanyar wudil in ya je wajen dagaci ko wani abin da sai ya tsaya sai ce an ga sarki ya ce a gaya ma an gauta sai ya juyo shi kuma sai ya tashi wani a doki shi kuma sai ya gaba sai a je wudil wani ba hanyar ba mai na wani ba hanyar gaya na man je gaya ko kusa da wani ƙauye sai a tsaya nan sai sarki ya gaishe ka yana cewa gaya maka an ga wata shi sai dawo wannan sai ta da doki shi kuma sai a yi gaba kafin gare waye abin ya je fataskun da dai makamantan wannan misali kenan wani yana fataskun ko yana da maturu da rana sai ce an ga wata a kano yanzu nan da kadan sarkin kano ya zo to kun ga yanzu gaba daya kana zo nan da radiyanka sarki yana tambaya ko mai alfarma sarkin musulmi yana tambaya a ina ka gan shi a guri kaza a yaya yake a yadda yake a kwance yake ko a kaikaice ina yake kallo sama yake kallo ko haka ko haka duk sai amma wannan tambaya sannan a kawo magana a ce to a sanar da jama'a to yanzu duk abin da kai yanzu yanzu ne saboda haka mu dauka duka abin da muka yi Allah ya tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ma amruna illa wahidatin ice kallon jirbil basar al'amuran Allah ce in za mu yi kamar kimta ido ne in Allah ya so kun fai kun karin ɗauka wai yanzu Allah zai kun tun ya riga gaba sai dai in bala'i ne in an roƙe shi to sadaka da addu'a sadaka da addu'a tana sawa in ya yi fushin ya yi haƙuri don ba wanda ya fi Allah haƙuri ba wanda ya fi Allah haƙuri to saboda ka yan uwa a yi ƙoƙari harka ta marayu da harka ta malamai da harka ta taimakon 'yan uwa a daure yanzu kirikiri za ga an yi gobara an yi ambaliyar ruwa amma abuwa mafi sai ga waɗanda ba musulmi ba su ne a gaba wajen taimakawa in an bayar kuma a taimaka in ba isa ba musulmin ne zai fara kwashewa ya ke gidansa kuma zo ana yaban su a kan me idan kirsimati ta zo ko new year ko good friday za ga mutanen nan sun fito da kaya an sa tosel ba fa anan duk duniya duk inda suke a duniya za a sa tosel ko kuma tafi ko kuma a 50% 50% duk abin naira dubu ya da biyar duk abin naira dubu goma ya da dubu biyar amma idan ramajani ya kawo kai ba ma a kankana ayaba lemo ba shi ne musulmi suke bukata ba ko ba shi ba ne to a lokacin wani zai tashi ya matsa sai ya ga ya yi abin da zai tonawa ko cizunawa ɗan uwansa azumin ramadani ya kawo kai annan zai ɗebo rubabban hatsi a nan zai ɗebo rubabbiyar shinkafa a nan zai ɗauko rubabban lemo kuma wai wannan wai su wai shi ne fa in ya zo azumi zai ce wai bismillahi kaza bayan ka cutar da bayan Allah shi zai ɗauko rubabbiyar shinkafa rubabban wannan abin rubabban mai rubabban kaza rubabban kaza ya zo ya sayarwa da ƴan uwansa bayan Allah masu yin azumi wani ya ci ya sha ya gamu da ciwo da rashin lafiya bai da zai to wace irin rayuwa ce wannan wace irin al'umma ce wannan wace irin al'umma ce ba dai ta annabi muhammadu ba in kwa dai koyi ake da sai dai a'a ka bar ta annabi muhammadu ka fada ta wasu mutane daban amma ba muhammadawa ba ya kamata ya uwa mu ji tsoron Allah mu kyautata tsakaninmu da ubangiji tabaraka wa ta'ala mu kyautata wa marayu kwanaki na jona bawan Allah ba musulmi ba ne ina cewa duk ayan musulmin da ba sami wucewa zuwa makaranta ba kowa ya kawo sunansa ga email ga tu me ke faruwa ne ga ga email ga abu kaza ga email ga abu kaza ya je ya turo sunansa za a biya mata za a biya mata shi da yaransa ne ko yaro ne to da su ho guda la muke mashi duk diya duk wanda bai kaza da kaza ba ga ga ya aiko da kuɗi ya aiko da abin a aika masa a biya mar ga 'ya'yan musulmi suna zaune ban jama'ar musulmi don Allah ku duba daga jiya zuwa yau ku ga ‘ya'yanmu da suke tafiya kan hanyar tsirara wallahi wani yari in ya je fata rigarsa ba za ka goge takalminka ba kuma ɗan musulmi ne kuma idan an yi magana sai ce almajiri ne na alƙur'ani daga makarantar allo ta malam wani yake kuma sai ini ya kama ka sake ganin su da wannan kayan ina muke ina muke kuma an yi magana mu dinga tare da mutane gwarawa wani ba gwari ga kaba gwari wanda baka san haƙƙin naka ba amerika ɗin nan in ka taba mata ɗanta guda ɗaya ka shiga uku ko ko wata ƙasa ce ta duniya ta taba wa amerika ɗanta ko ingila ko jamus ko faransa ko china sai ta san ta taba ɗa kai kwana ka ɗari in za a taba ba wanda zai magana an buge banza saboda bai baka san kanka ba to da waɗannan yara ɗan ƙanana a ce babu yadda za a yi a taimaka ma waɗannan yara a taimaka wa malaman a ja hankalin iyayensu a ja hankalin ƙaramar hukuma a ja hankalin gwamnati ta jiha a ja hankalin gwamnatin tarayya wannan ba nan kano ba ko ina ne abin ya zama kamar a jikinmu don da malaman da sun yi ƙoƙari tsakaninsu da Allah sun yi ƙoƙari tsakaninsu da Allah komai alheri kudin larabar nan ma da ake karɓa da nawa ne nawa ne da kwabbai nawa ne kudin laraba kwabbai nawa ne nawa ne kudin makarantar islamiyya makarantar islamiyya duk tsadarta ba ta wuce naira ɗari ko ɗari biyar amma makarantar turanci dubu ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku kuma ɗan ka yi lattin minti biyu sai a rubuta amma na addini ba duk wanda ya ɗauɗan sarkin shi makarantar islamiyya ko ta allo ya kai shi ne don ya san allah wanda ya waɗansa ya kai shi makarantar zamani mai tsada ya kai shi ne dan nan gaba ya zama kwamishina ko faminan sakatare ko gwamna ko dan majalisa ba ruwansa dai addini ka koya wa ɗanka addini ya san alkur'ani daidai gwargwado ya san sunnar annabi muhammad to inda duk za ka kai shi makarantar sana'a in Allah ya yadda ba zai lalace ba saboda ya san Allah ya kuma san annabi amma da kunya a ce waɗanda ba musulmi ba su ne suke yawo gidajen marayu suna yawo gidajen marayu suna kai musu kaya suna kai musu taliya suna kai musu riguna suna kai musu abun wasa idan wani ya ce a bani kwaya biyu zan taimaka masu ina zuwa abin da zai koya mar kin annabi Muhammad ko ba haka bane abin da zai mara koya musu kenan na je gidan wani aboki na dan sai zo zai ci abinci mun zo za mu ci abinci sai dan ya zo ya tsaya a gaban mu sai yi haka yi haka yi haka abin da yake na nunawa Isa almasihu sai da ya kira Isa almasihu isansa ba namu ba yesu ashe addu'a ce yake yanzu a ci abinci saboda wajen juliya kai dan da ungozi da sunday da jacob a isa yi kai su don me ba za su koya mar ba kai in- shi in ya kawo naka in ka koya masa bismillahir rahmanir rahim kai laifi to kai ma in ka kai naka wajensa in ya koya masa kin annabi muhammad kar kai mamaki ya koya masa kuma rowa duk wanda suka je waje suke karatun nan ɗai ɗaya ne suke dawowa sun iya kyauta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطر يتامى أموالهم cikin suratun nisa'i Allah ce ku zakewa da marayu dukiyoyinsu in ka ci gaba Allah ya hana cin dukiyar maraya wabtar ya ta ma ya hatta iza balagun nikaha inda za ku yi musu aure suratun nisa'i ku riƙe wannan da kyau ayoyi na alkur'ani sa lulluka ma za yin fi gona kulma an faƙatun min khairin annabi ya ce Allah ce suna tambaye ka Muhammad me za su ciyar ka ce masu abin da ka ciyar na daga alkhairi falil walidaini daya iyaye wal aqrabina da yan uwa wal yatama da marayu Allah ya faɗi iyaye ya faɗi yan uwa makusanta sannan ya faɗi marayu sai kuma Allah ya ce ga masu cin dukiyar marayu innal ladina yakuluna amwalan yatama zulman innama yakuluna fi budunihim naran wa sayaslawna sa'ira masu dukiyoyin marayu da zalunci ba komai suke ci ba a cikin sai wuta sannan Allah ya ce kul karka kusanci cin dukiyar marayu ba wai ka ci ba a'a wala ta ƙarabu malar yatimi illa billati ya hasan duke maraya kar ma ka je kusa da ita sai in gyara za ka yi ba wai ka ci ba a kusa ma kar ka je kamar da Allah ya ce wala ta ƙarabu zina ba wai ku yi zina ba a kar ma ku je kusa da ita to nan ma sai ce skul sai kuma ya ce mai fa'ammal yatima me yake maka ya gaya maka magana maraya manzala sallallahu alaihi sallama a hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara mara yadda yace hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ina tafiya na tafi sama sai ga mutane a hanya ina kallon su wato Allah yana nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da za a yi wa ainihin masu cin dukiyar maraya sai na ga wasu mutane an saka musu a irin da baibai nan ana buɗe bakunansu wasu kuma ana ɗura musu garwashin wuta ko ruwan wuta ɗauki kamar narkakkiyar darma ko narkakken ƙarfe ya narke ya zama ruwa ana ɗura musu ana ɗura musu a baki yana fitowa ta ina ta addubara su ce jibril waɗanda su waye annabi ce waɗannan su ne waɗanda suke cin dukiyoyi marayu da zalunci su ne masu cin dukiyoyin marayu da zalunci to ya za a yanzu masu dukiyoyin marayu da zalunci kuwa Allah ya ce wuta suke ci ba ma wai suna cin haram ba a wuta suke ci to yanzu ya za mu yi kenan idan mutum ya mutu idan a cikin 'ya'yansa akwai mai dan hali sai je ya ga wanda zai raba gado to yanka daɗe na zo ne ina neman alfarma kure kaza da kaza na babanmu ni dai na so ita wacce da ɗaya mata ta za da matalaka ce iyayenta matalakawa ne komai aka ba su ma ba komai a ba shi kaya mai kyau ita da 'ya'yanta saboda ba su da kowa sai Allah a ba su da babban abubuwa ba zai sau ba in ma an sayar ba kuɗi da yawa in gyara za su yi ina kuɗin gyaran in zama za su yi ya za su yi shi ko wancan a bashi wanda zai samu taro da kuma gobe to wanda ya raba gadon ya yi wannan da kai dan uwan da kai haka ga karin ga Allah Allah ba zai kyale ka ba a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza annabi ya ce da ni da wanda yake renon maraya ka rike shi ka kyautata mar annabi ya ce haka za mu shiga aljanna tare Mugala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya rike maraya ko jininsa ne ko wani ne daban shi ma ko irin dan yan uwanka ne yayin yan uwanka ko jikokinka ka rike su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai da shi za ku shiga gidan aljanna saboda mai saboda girman maraya ya kamata yan uwa wani mutum ya zo gurin abin dardai Allah ya kara mara yadda ya ce abin dardai ibin wasiya sai ce to zauna irhamul yatima ka tausaya wa maraya ka kusanto da maraya kusa da kai ka ba shi irin abincin da kake ci ka ba shi irin ruwan da kake sha na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wani mutum ya zo gurinsa ya shi take kasa wata karbihi ina ce ya rasulullahi zuciyata ta bushe ba na iya wani abin alheri sai annabi ya ce masa matso idza aratta an yalina kalbuka idan kana so zuciyarka ta yi laushi ka jawo maraya kusa da kai ka shafa kan maraya ka ba shi abinci ci irin wanda kake ci in kana wannan Allah zai sanyaya zuciyarka kuma Allah zai biya bukatarka imamu ahmad ya roto wannan hadisi duk mutumin da yake jin bushewa da mutuwar zuciya ya daure ya ja maraya a kusa da shi in Allah ya yarda in kana kyautata mana za ka bai bukata sashen wasu bayan Allah yace kun tafi bidayati amri farkon lamari na muttakiyar alal ma'asi jiyar bawan Allah yace ina sabo babu wani sako da ba zan yi ba ko shurbul hamd shan giya wata rana sai na samu wani yaro fakiri talaka maraya sai na ɗauke shi na kai shi gidana na sa ake masa wanka na ba shi tufa ya sa na sa aka aske gashin kan iya ya bugu zula na girmama shi kamar yadda mutum yake girmama ɗan da ya yi ba a cikinsa sai na kwanta bacci fara'id fil manami sai naga a mafarki na annar qiyamata qamat alqiyama ta tsaya wadu itu ila hisabi akai kira na za a yi min hisabi saboda miyagun ayyuka na ko umira bi ila nari da aka yi min hisabi sai Allah ce a tafi da ni wuta lisu'i ma kuntu alaihi min al-ma'asi saboda mugun abin da nake yi na sabawa Allah sai zabaniyawa suka ɗauke da liyan dubi ilan nari don su tafi da ni wuta wa ana baina aidihim haƙiran zalilun ina hannun zabaniyawan wuta za su kai ni wuta a wulaƙance bai zaɓi za ka litini sai ga wannan maraya ya bujiyo mana wa ƙada hallu an malaya mala'ikata da bi ya kuma da kuma gina ku ƙare min wannan mutumin hatta ashfa lahu ila rabbi har nemi taimakonsa nemi cetonsa wajen ubangiji fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani ya kyautata min ya girmama ni a duniya fa qalat al malaikatu sai malaiku sai inna lam nu'mar bi zalika Allah bai ummace mu da haka ba ya ce ba kai shuta kai zan da sai ga wani kira min qibalillah daga Allah azza wa jalla hallu anhu kaduwa habtu lahu ma kana minhu bi shafa'atil yatim Allah ya ce malaiku ku kare shi na ba wannan marayan ceton wanda ya faranta masa a gidan duniya fasta ya kabutu sai na farka daga bacci wa tutu ila sai na tuba ga Allah ne ta kokarin kyautata wa marayan nan kuma ne ta kokarin istighfari da sallah da zikiri da salatu manzon Allah kun ji wannan ba al'amar ke daga nan ya ci gaba da kyauta maraya to da Allah ya kuwa shi maraya komai kankantarsa a kyautata mar ba sai da yawa a komai kankantar abin Anas dan Malik Allah ya kara mar yadda hadimin Annabi Muhammad yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu biyutin baitun fihi yatimun yuhsadu ilayhi fiyayyen gida fiyayyen gida gidan da maraya yake ana kyautata mar an gane hayar biyutin fiyayyen gida gidan da maraya yake ana kyautata mar wa sharru biyutin baitin fihi yatimun yasa'u ilai mugun gida mugun gida gidan da maraya yake ana tozarta shi kai tabbatar da rana ta kuma na abu dauki wancan in dan ka zai dauka ce kai bari bashi ya dauka Allah sarki kuma da bashi da uba maraya ne to kai hatara annabi ya faɗi gidanka in kana ta sharrin gida sharrin gida wa habbu ibadan nan mafi soyuwar bayin Allah manista na suna'an ila yatimin aw armalatin waɗanda Allah yake so irin wanda yake aiki na alkhairi ya kyautatawa maraya ya kuma kyautatawa gauruwa matar da ba ta da miji Allah tabaraka wata'ala ya aiko zuwa ga annabi Dawuda alaihi salam ya ce ya Dawuda kun ka zama liliyatimi kal abin rahimi Dawuda ka zama ga maraya kamar uba mai tausayi idan ya idan baraya ya doso ka ko kana rike da shi ko kuma a'a na makocinka ne ko na wani ne to da ya doso kalle shi kiri-kiri kalli ɗanka sa'ansa ran da ka tafiya ya zai zama an gane? kalle shi sai ka kalli ɗanka a da ko da baya nan yanzu idan na tafi bana nan kamar da uban sai tafi yaya ni kuma ɗana zai zama to ya kenan ra'ayi to annabi dauda ya ce wa kullul armalati ka zama tsakaninka da mace gwauruwa wadda ba ta da aure ka zauji shafi'i ka zama miji mai tausayawa matarsa wa'alam kai sani kama ta zara'u ka za ta hasidu abinda ka shuka ku ƙara samu haka yi faɗa innaka kama ta fa'alu zalika yi fa'al ba maka abinda ka aikata haka za a aikata maka kai ma labudda an ta mutu ba makawa ka mutu wai baƙa laka waladun yatimu ɗanka maraya ya gaɗe saura a duniya ka bar ɗanka maraya au imratun armaratun ko ka bar ƴan matarka ta gama ta kaba ta zama gwauruwa abinda ka kyautata ma waccan mace marar miji gwauruwa ka kyautata ma wannan yaro maraya to fa kana fa gabari za a biyo ka fi gidanka in alkhairi alkhairi in sharri sharri ina malaman makaranta ina manyan ma'aikata ina masu madafin iko wanda matar aure ta yi ta gaba ta kare ta zo neman admission ko neman aiki ko neman wani tallafi ta nuna mata fa ba fa zan baki ba gaskiya ba ni ma sai kin biya min ta bukata kana so a yi da matarka bayan ta mutu yaro ne maraya ya zo duk maraicinsa da ya maka kewa sai ya baka wani abu sannan ka bashi aiki kuma ajiye ka aka yi amana kuma ya waje baka taimaka mar ya waje baka tallafa mar kaki ya za a yi to karka je ka dinga tattaro kuma kayan marayu ya zama kuma kayan ɗayanka ne ko a ba kayan da za ka raba marayu sai ka fara zaɓewa ka ba ƴaƴanka sannan ka ba marayu mara kyau a an baka ne ka taimaka wa mata marasa aure kamammu sun haƙura sun dogara ga Allah ka kwashe masu kyau ka ba matanka domin akwai madakin gobara ko a yi ambaliyar ruwa ko a yi gobara ko a yi wani abu a baka amana ka je ka taimaka ma waɗannan mutanen don Allah inda hali ko miliyan goma aka baka sai ka yi wa manyan amal a ɗauko naira dubu ɗaya sai ba ne kar ma yaran ka sani kai ma ka ɗora a kai ka yi ma ka abin da Allah zai ma kar ka kwashe nasu ka rayu da wannan ka rayu da guba ka rayu da guba musulunci ba haka yazo ba akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayi Allah suka zo mar sun yi mubaya'a haka dinga aje su a baya in mutum ya yi sujjira kana ganin tsire kyauta ba su da komai sai Allah da manzo Allah manzo Allah ya ɓata ran sabai suka lura akwai abin da manzo Allah yake nufi a taimaka musu wannan ya kawo wannan wannan ya jeho wannan wannan ya jeho wannan wannan ya kawo wannan wannan ya jeho bayan wannan ya kawo wannan fuskar manzon Allah sai sai haske sai haske an taimaka wa ƴan uwa sun taho ga sunan da yawa in za a yi sallah bayan ake bayan ake mai su ba ma ya fi da kirki kai akwai ba wanda in ya zo ya sallah ma sai sai ana sallama sai ta sai koma gida ya ba matarsa ma ya fansa ta lulluɓa ce sallah in ta gaba ya tarbo ya dawo masallaci haka suka kawo wannan addinin haka suka dinga shiga ƙauye lungu da alƙur'ani haka suka dinga ɗaukar takobi da mashi da kibiya suna yaƙar makiya addini yau ga yadda addinin ya zama to ya zami ku yi su nuna Allah ku so da yawa za ga a kawo sahabi wani abu misali ɗaukar maka shinkafa da naman kaza da komai a kai ana kawo gibu da sai ce na tsamanin wani ya fi ni bukata ku rufe a kai wa wani a ji a kai ma wannan ya bude ya gani ce kai sai shu sai ce ku kai wa wani ya fi ni bukata haka za a dinga ana kewaya wani abu saboda me sun yadda abin da suke bukata a kan su so shi ga ɗan'uwansu haka muke yanzu gobara mutum zai a shago ko gobara a kasuwa ko ambaliyar ruwa ta tafi da gonakinsa ko wani abinsa ko dukiyarsa sai wani cewa ne ka leka wajen mutum an ce an ce ya gigi ce zo mu ce sai a tashi aje ba fa zuwa aka yi majaje ba dariya aka je a yi mar sai burin ya kama wuta to ko lantarki ta lokacin ba irin abin da mutu da ta fara ya duwa ta daga hannu na sanati ga hannu sai a tashi ana hutuwa sai ce tukuna ma sai a jiya abokin da bai ce wai tukuna ma amma kayi addu'a yanzu amma kana tukuna ma an raba wani da aiki ba gaira ba bilili bai laifin komai ba kawai aka ce an sauke shi shi ma ne shi an sauke mutum ne to sai mu ne ma ma da ya ne ce ya rubuta shi da Allah kai mu mu dace ma malaiku ma to an ne a lafiya lafiya ce wallahi sai ruwa ta gure ke ban labarin abin da ya faru eh to ba komai Allah me maka da ne eh sai hakuri lokaci ne ai hakuri ai hakuri da ya fita kuma sai ce wani wallahi ya rami kaji wai kwana ɗaya wai hanyar rami ɗan uwa mu daina duk abin da ya samu ɗan uwanka duk abin da ya samu ɗan uwanka ka yadda ka yi samu in ba za ka taimaka mar ba rufe bakin kar ka yi wata bakar magana annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana matsayi na maraya annabi dawud alaihi salatu wasalam yana munajaci da ubangiji ya ubangiji ma jaza'u man asnada al-yatima wal armalata ubangiji menene sakamakon wanda ya kyautatawa gwauruwa da maraya ibtiga a wajahika dan neman yaddarka ada yace jaza'uhu dauda sakamakon wannan an azillahu fi zilli yawma la zilla illa zilli bar inuwa a inuwar al'arshi ranar alkiyama ran da ba inuwa sai inuwar al'arshi na rana ta sako daidai kawo da mutane sai kirji ne yake kara ido ya kafe a wannan rana za ka ta kyautatawa maraya da ruwa to abinda 'yan siyasa suke yi ko wasu ba 'yan siyasa duka ba ko ban ce duka ba su tara mutane wajen za a ba da tallafi ina da kyau a yi don Allah a yi don Allah a yi don wanda baya yi ya gani shi ma ya koyi ya yi in ka yi don riya ba falada don gara ka sani mutane guda uku ranar kiyama su Allah ke fara yi wa azaba ranar kiyama mutane uku kuma za ka yi mamaki ga shi a duniya manya masu girma amma lahira wuta za a kirawo tajiri mai kyauta tajiri mai kudi mai bada dukiya yana baku amma Allah ya san me yasa yake yi Allah ce dukiyar da na baka yaya ka tafi da ita ce ubangiji na bayar dama da hagun gaba da baya Allah ce dan waka ce ubangiji dan kai nake Allah ce gariya kake yi karka mun gariya kana yi ne dan a ce wani mai kyauta babu kamar ka sun gaya ma tafi uwarka hawu ya jahannama a zo da mai karatu ko na ƙur'ani ko ilimi Allah ce ilimin da na baka yaya ka tafi da shi yaya kaza da cikin bangi na karanta qur'ani ana allail wanda na fi nayi kaza nayi kaza Allah ce ba dan ne kake ba ƙarya kake yi kana yi ne don a ce ka iya to kuma an faɗa ka iya ladan ka ya tafi duniya ku kai shi wuta a zo da mai yaƙi wanda ya mutu a fagen fama mai yaƙi wanda ya mutu a fagen fama shi kuma ce marmai yaya kai yaƙi ƙarfin da na baka ce na kashe biyu biyu na yi kaza na yi kaza saboda kai Allah ce gari ake ba zan yi kake ba kan rayi ne don a kira ka jarumi don a kira ka jarumi to an kira ka ladan ka na can wajen wanda suka ce jarumi Allah ce kai shuta duk abin da za ka yi karka yi riya shi yasa muke jan hankalin yan uwa almajirai duk abin da mutum zai sallar ashen ta da mu abin da muka sani daga alamtar kaifa da yake zuwa nasi alamtar kaifa sai wace lilafi sai wace raitar da sai wace ina da kakar ka hudu kenan sai wace kuliyayar kafin sai wace raka shi da kenan sai wacce sai wacce raka takwas kenan sai wacce sai wacce haka muka ga iyayenmu domin fakar umma ta yasa da minar ƙura'ani ba wai shi ba wai shi yawa bane a annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wani bawan Allah ya dinga mutane sallah da ayyuka na addini suka yi ƙara su gurin manzon Allah ya rasulullahi mutumin nan fa da yake tare da mu kullum fa abin da yake yi duk abin da ya ja sai ya yi qurbu Allahu ahad annabi ya ce a kira shi zai ce mutanen ka sun ce ga abin da yake faruwa duk karatu da sai ka sa qurbu Allahu sai ce ya rasulullahi ai siffa ce ta Allah ni kuma ina so sai annabi ya ce sanka da ƙulhu wallahu ahad kuma Allah ya ce yana sanka to karka je saboda mutane suna tsayawa bayan ka sallar ashan ko tahajjudi ko wani babban mutum sallar isha'i a gidansa kake limancin ka kama sura ka ja ta har mutane su gaji domin ya ce ka iya in darri ya kai ba lada duk mutumin da zai abu dariya kai maulidin annabi za ka yi ga gidan ɗan izala a can wanda baya son maulidin bai zai da shi ba sai ka ce a karkata lafi ga gidan ɗan izala saboda a yi ta maulidi a hana shi bacci ba ka da lada inna mal amalu bin niyyati wannan lafi da karkata fa inna mal kullu ri'in ma nawa kai ne dan ka bata masa rai to ya baci shikenan ba lada izala kake yi a bari za ka yi maganar wala ta kudu minal mushrikina ka taba yan dariƙa ka karkata lasfika tana kallon gidan dan dariƙa kai kai kai ka cashe abinka ba lada kai dan Allah duk abin da za ka yi kai dan Allah ba kuma ka zo kofar gida ba kuma da yamma ka tsuguna kuma sai wani ya zo ta wani ya kashin Allah ga kujera wai so kake ka nuna masa wai abin da kake yi ai wani ya tsaya kashin Allah karso mana karso kai mai ka masa abin nan alhaji haka ake ce a kullum mun gama wani shekara goma sha haka muke Allahu akbar Allah sarki kai dan Allah amma ya halatta idan akwai wani makocinka matsolo mai rowa ka gayyace shi in za ka yi irin wani abu halatta da Allah na son ganka da Allah za mu yi wata magana ce menene ce rasulullah zo mana sun zo kun zauna sai ka fara a gabansa kafin zai dinga yi yana ina ina kallon ɗan gefen ido haka irin wanda kake taimakawa kana ba su irin wanda kake taimakawa kana ba su kana dan ba su ina gani to in Allah ya taimake shi shi ma yi in ya game da sharrin shaidan ya ce kai wani yana wahala eh shi sai doka wahala kake yi to Allah kar ka ba mu wahala saboda albarka annabi Muhammad shi ne Dawud alaihi salam Allah me yasa kamakon wanda ya taimaki goruwa da maraya dan zatin ka Allah ya ce na masa inuwa karkashin inuwa ta ran da ba inuwa sai inuwa ta ta al'arshi duk wanda yake taimakon maraya yake faranta masa yake taimakawa goruwa yake kyautata mata to in Allah ya yadda sai ya gamu da sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala bari gaya muku kisar maraya don da za ku rike wani bawan Allah ya mutu ya bar dukiya da ya'ya da matarsa ya bar dukiya da ya'ya da matarsa yau da gobe dukiya ba a juyawa ta ƙare ba wani mai taimako yara suna gindinta sai ta ji labari a ƙauye kaza akwai wani bayahu ba majuse akwai wani musulmi suna taimako sai ta ɗebo ɗayan sai ta rasa su wannan gari sai ta tsaya a bayan gari akwai irin masallacin nan da aka kaura cewa ya ba ma a sallah a ciki sai ta ajiye 'ya'yan sai ta shiga gari don ta nemo abin da 'ya'yan za su ci kuma ta nemi taimako a taimaka mata wannan baiwa Allah ta fada gidan musulmi ta yi masa sallama ya amsa ta ce masa ni sharifiya ce wato sharifiya ba wai jikar annabi ba a'a ni sharifiya ce wato da ina cikin mata masu ɗaukaka ga yadda zamani yadda ni ina da yaya dukiya da uban sai bari mun cinye ina ga Allah ina gare ka sai ce ki nuna min ina hujja ta ce a nan garin ba wanda ya sani sai kau da kai da bude ta ta shiru sai ta fita sai ta je gurin wancan majusu ta yi sallama aka amsa mata ta ce na zo neman taimako ina ga Allah ina gare ka ya ce taimakon me ta ce ni sharifiya ce maɗaukakiya ina ga Allah ina gare ka ina da ya'ya marayu da muna da hali yau ga yadda duniya ce mana sai ce kai idan sai kira yaran ce kai ku zo ku je ku ɗebo yaran aka ja ka ɗebo 'ya'yan ita ke kuma shiga gida wajen mata ta shiga gida wajen mata shi kenan wancan musulmi da dare ya yi sai mafarki alƙiyama ta tsaya sai ga wani gida kyakkyawan gida ina duba sai aka ce wannan gidan ba aka ce na wani musulmi ne ita ni musulmi ne a wanda ya kyautata wa wata marainiya a wasu wasu marayu da wata gauruwa sai lura dai matan nan da ya kora da ya taimaka mata watakila gidan nan nasa ne sai farka a gigice sai ce da yaransa ina matan da soja aka ce tana gidan ba majusan nan ko ba yahudan nan sai ce sai ta hije gidan sai ya sallama so ga yasa ya ce matan nan da ta matan nan musulma an ce tana gidan ke ce tana tana wajen iyali na ta ce to ana zo jinsu ne a bani ita yar uwa ta ce musulma sai ce a'a sai ce ai na riga na ba ta mafaka sai ce bawan Allah ka bani sai ce kai in mafarki kai jiya ni mana yi kuma na musulunta a shaɗu Allah ilaha illallah na musulunta a hannunta na yi mafarki wannan gida da ka gani na aljanna na wani hankalin mutumin ya tashi wannan na yi muku ne duk a taƙaice maraya babban mutum ne maraya babban mutum ne yin kar ku bari waɗanda ba musulmi ba suna ɗauke muku marayu suna wanke su suna ba su tufa suna ba su abinci suna zuwa suna koya musu waƙoƙi ma karko karko yadda me muke yi mu Allah ya mana gafara sa fuskar imani Allah ya kyauta karshen jama'a azumi ya tafi in Allah ya dago za mu yi sallama za a yi ban kwana kamar da muka zauna muna roƙon Allah ya karɓi ayyukanmu muna roƙon Allah ya mana gafara muna roƙon Allah ya kiyaye mana iyakokin ƙasar mu muna roƙon Allah ya kiyaye mana sharrin miyagun makota muna roƙon Allah ya tsare mana jihohin mu da al'ummar mu muna roƙon Allah ya azuta shugabannin mu da masu ba su shawara na gari muna roƙon Allah ya kiyaye shugabannin mu da mugun miyagun masu ba da shawara ta sharri muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa mu cikin waɗanda ya wa gafara ya sa mu cikin waɗanda ya karɓa ayyukan na alkhairi kuma jama'a mu daure duk da yayan malamai suna zuwa nan mafi yawa ba sa shigowa suna zama a waje mu dinga lalubar yan uwanmu mu ne muke tafiya ba mu da tsari yanzu misali a nan fage lokar gamma adala local gamma a municipal local gamma a nasarawa local gamma idan muka haɗu mu almajirai da malamanmu ba mu san wanda yake mulki ko mai kaki ɗan sanda ko soja ko custom ko civil defense ko immigration ko ruwa ne ne ba mu san su ba ma ba mu san su ba in ba ya sa'a ba su kuma su ma ba ruwansu da mu amma waɗanda ba musulmi ba mai sai da masara a sakwata sun santa kuma tana cikin community duk sati tana ajiya ko naira ɗari ko naira hamsin mai sai da masara a maiduguri mai sai da masara a yau da ko adamawa sun santa kai baka san naka ba sai zagi sai jifa'i abinda ka iya kenan in ka je ya baka madalla in bai baka marubucin banza ba ruwanka wa ma muke wa addu'a duk da wani ya ce ba na ma waɗansu addu'a jiya da na na na gaga ya muku nace an ki ni na fi wa mamata addu'a na fi na fi wa wanda suka rasu addu'a saboda su suke da bukata a wajena amma mai rai bai da bukata a wajena in ma da ita ba yawa amma ina sha'awa nima waɗanda suka rasu addu'a saboda da za su dawo duniya sai na fi laraka abi da sun san darajarta amma suna kabari ban san ta ba sai dan abin da ba a rasa to da Allah mu dinga binciken yan uwanmu wanda suke civil servant ma'aikatan gwamnati in mun tashi addu'a a masallaci masa su a ciki ba sai ya santa ba a'a ba sai ya baka kuɗi ba yi mar addu'a ta alkhairi in ya rayu guri ya rayu nan ba fili bane na matsayin mota yanzu wurin bai rayu ba na tabbata gobe ko da mun bar nan ba za a zo a yi bori a nan wurin ba da wahala kai ko da za a yi bori a ce wani ya dauko wani ya zo ce ce bori a ke nan wurin cikin na lillahi wa inna inda ake tafsiri sai ya ji ba daɗi to kowa ya kokari ya dasa alheri kan mun Allah ya mana gafara Allah ya sa mu cika da imani sauran ɗan minti ko goma sha biyar ne mai addu'a na ga kuna ɗaga min hannu minti biyar ma to shi ke da bari mu taɓa aya ɗaya ko biyu amma dai gobe ne na ƙara lokaci ko na minti goma ne gobe ne na ƙara lokaci ya ko Allah ya mana gafara waɗanda suka aiko mai musu addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu ya musu gabara a jiya nan a raja aliga sha bayan yake gaya min an kusa shan ruwa bai wuce minti goma ba sun gaisa da wani bawan Allah makocinsu ne eh to a sha ruwa lafiya a sha ruwa lafiya kafin a yi kiran sallah mutumin ya mutu don sha zo na kan daga ya ina ta yi taka daya biyu sai fadi shi kenan ya mutu an ce sirki ne ko sirki mali bara halil ne sirkin mali bare fali taki ɗaya yan mintuna ashe ma zaman da yake ya kuma zuwa zero amma bai sani ba wanda so gasa shi ma ba sani ba Allah ji kansa Allah ya masa gabara shi ma Ibrahim Khalil kuma Allah ya ba shi hakuri Allah ya ba kuma matar ita ma hakuri yadda ya ta Allah ya ba su hakuri gaba daya saboda albarka manzon Allah Allah ya jani sha rubutu Allah ya ji kansa ya masa gabara ya kira ma cikin kabarinsa saboda albarka annabi Muhammad na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم bismillahir rahmanir rahim qul Allah ya cece musu Muhammad anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi wannan alqur'ani wanda ya san abin da ke sama ne da kasa ai babu sirri ma ga Allah ya shine sirrin ba wani sirri da Allah ce ya sai ya leka nan zai ga wani abu a'a shi komai ya san abin da yake sammai da kasai innahu kana gafura ubangiji ya kasance mai yawan gafa Allah ke mana gafa bai hima bai jin kai yanzu wanda zai wanda yi nasara a Ramadan nan yayi nasara wani kuma ya ya ta Allah mun gode maka ai daga daren jiya zuwa yau zuwa gobe waɗanda za su ci nasara sun ci nasara wanda suka yi asara kuma sun yi asara Allah kada ka sa mu a cikin masu asara dan albarka annabi Muhammad na'am wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا شكيا مكة كيما كي يقول مالا باك ربوا دا شكيي اي باك ربوا دا شكيي وقالوا شكيي سكتي ما لهذا الرسول me ke ga wannan jakada ya kula ba'a mai yake cin abinci in annabi ne ka dage cin abinci ka ji rashin kunya wai dai mai cin abinci wai bishi bila su wai kuma ina zuwa kasuwa ba sai ka zauna ba Allah dinga kawo maka kawai wai ba rashin kunya ce kafaran maka suke wa annabi laula unzila ilaihi malakun mai yasa ba za a sauko da mala'ika ba ya dinga binka fa yakun ma hu nazira ya dinga cewa wannan fa annabi ne wannan fa annabi ne ka ji rashin kunya ko annabi suke gaya wa haka to kai hakuri kai ma in Allah ya kaddara ma za ka gaya mutane gaskiya za ka yi musu nasiha komai suka gaya ma to ka dau hakuri ba kai wa ya bai ka ga abin da aka gaya manzon Allah ga wani abu ma da suka kara gaya wa annabin ko inda annabin ne ma a yi masa wannan ma me suka ce أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا shura aw yulqa ilayhi kanzun in annabi ne kai Allah ne ya aiko ka ba sai jiho ma kudi daga sama ba ka dinga cin abinci kana dinga kaya ba su kyau amma ga kan mutala ka baka da komai aw ta kuda lahu jannatin ko kuma a ce kana da gona babbar gona da ruwa a ciki da dabinai da abubuwa da marmari ka dinga ci amma ka dinga zuwa kasuwa وقال الظالمون sai Allah ya ba su amsa Allah ya ce shakiyan makka kafirai suna cewa in tattabi'una in kun wanda kuke bi din nan ku talakawa kun zo kun nace wa Muhammad illa rajulan basahura mutum da kuma mai sihiri sihiri ya muku shi za kuke bin sa ka zo sihiri annabi ya musu suke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah to duk irin waɗannan abubuwa yan wa a rika hakuri da magauta idan wani ya gaya ma magana mara daɗi waiwaya baya wanda ya fi ka girma da daraja an gaya masa fiye da wannan ya yi haƙuri kai ma kai haƙuri to ga shi don Allah zai ba annabi haƙuri mai ce masa
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا unzur Allah ya ce dubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalli wannan shike kai fa darabu lakal amsala yadda suka buga maka misali suka kira ka mai sihiri suka kira qur'anin ma waka fadallu Allah yake sun bata fala yastadi'una sabila ba za su iya samun hanyar da za ta kai su gidan rahamar Allah ba saboda sun kurince ko an faɗa ba za su ji ba sun makance ko sun ga ayar ba za su yadda da ita ba sun bebance ba za su iya buɗe baki su yi magana gaskiya ba Allah ke mana gafara ga shi nan Allah zai tsarkake kansa sai mu kwana a gurin tabaraka min تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا tabaraka alladhi girman ubangijinka ya tabbata daukaka ta ta isa alladhi insha Allah ce Muhammad inda na so ni ubangijinka ji Allah laka khairan min zalika sai in baka fiye da wannan abu da gonar da taskar ta dinga sauka da an yi wani annabi ma ruwan ruwan dinari akwai annabi da ake masa ruwan dinari dutsen ma na madina in ka taba ya zama dinari duk sai maka ba wannan muhammad in ba ka jannatin gonaki ba ɗaya ba gonaki masu lambu inabi dabino komai ta jari min tafiyar alharu ruwan daɗi ba na zarɗi ba yana tafiya cikin gonakin kwai jana kusura kuma in ba ka gida hawan hawa annabi kenan dan gatan Allah ka taba shi ka taba Allah a wannan kware kuwa da ka taba annabi na ga tagarin sun da miki menene aski
shi wannan wuri eh yana ba da shawara da yana ba da shawara